jagoranci wajen iyawa daidai fassarawa daidai ya kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Allah maɗaukacin sarki ya ce, Zaraba Allah matsalan, Allah maɗaukacin sarki ya buga misali, abdan akan wani bawa wanda yake mamlukan abun mallaka, yana ƙarƙashin wani jini da aka bi, la ya ƙadiru a nan jai, misali da ikon yin komai, to sai Allah ya buga misali da wannan wa man razaqnahu minna rizqan hasana sannan misali na biyu shine da wanda Allah ya ce da wanda muka azurta shi da arziki wato kyakkyawa to tuba da biyu kuma fa huwa yanfiqu minhu yana ciyar da wannan arzikin da muka yi masa daga cikin arzikin da muka yi masa yana ciyarwa sirran a koyi wajaharan da kuma fili sai Allah ya ce hal yastawun shin wato za su yi daidai tsakanin bawan farko da aka yi bayani mamlukan la ya kudu ala shay shi ba shi da ikon ne komai sai da aka yi ko wani abu ya samu bayan uban gidansa ne da kuma wanda Allah ya azurta shi yadda ya ga dama yake da zuciyarsa kuma abin da yake yi na kirki ciyarwa yake da da rana sai Allah ya ce za su yi daidai tsakanin wancan da kuma wannan da yake ciyarwa da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi to shine Allah madaukakin sarki yace la alhamdulillah godiya ta tabbata ga ubangiji madaukakin sarki bal aktharu la ya'lamu Allah ce bari wannan zance mabiya yawan su masu marasa gane wannan magana da ake la ya'lamu na ba su da ilimi ba su san inda aka dosa ba shi zama ne yake bayyana tabahan fihi bayanul maqsud Allah madaukakin sarki yayi bayanin abin da ake nufi da wannan akwai maganganu guda biyu annahu masalul lil mu'mini wal kafir aya tana bayani akan misalin mu'mini da kafiri wallazi la yaqdiru ala shay'in huwa al-kafir inda Allah madaukakin sarki yace wato zaraba Allah matsalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in wanda ba shi da ikon yin komai to shine kafiri sannan kuma wato misali na biyu da aka yi magana a kansa sai yace da Allah la khaira indahu wa sahibul rizqi huwa al-mu'min domin shi wancan kaga bai da alkhairi na farko la ya kari wa ala shay na biyu kuma ma'abokin arzikin nan wanda yake ciyarwa dare da yini a boye da gini shine mu'min saboda abin da yake tare da shi na alkhairi wannan magana Abdullahi da Abbas shine mai wannan ra'ayin cewa ayar abin da take nufi tana bayani akan mu'mini da kafiri bayani na biyu kuma annahu matalu matalu darabahu Allah ta'ala li nafsihi wa lil awsan aka ce Allah yana buga misali ne akan kansa da kuma gumaka yana buga misali ne akan kansa da gumaka li annahu maliku kulli shay domin Allah shi mallaki kowa da komai sannan kuma waliya la tamliku shay'an suka gumaka ba su mallaki komai ba wannan magana dalibin ibnu abbas mujahid da imam suddi da yawan malamai sun kawo shi a cikin tafsiri saboda haka kaga sai ka ce ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء shine kuma kan da ake samu a sassaka ko kuma wanda ake mayarwa a matsayin alloli ba shi da ikon yin komai sannan kuma da wanda yake wa da zaknahu min nariskan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahran suka ce to ana nufin Allah wa hukumin gargi amma magana farko ta Abdullahi da Abbas nan ta fi karfi da yawa malaman tafsiri sun fita jiya a kanta to shine Allah wa hukumin gargi yake hal yastawu din da ariri ta su wayannan guda biyu alhamdulillah godiya za ta tabbata ga Allah ai huwa almustahiqu lilhamd Allah shi ya cancanta a godiya da annahu almun'im wa la ni'mata lil asnaf don Allah ba ku san sarki shine yake ne ni'imtawa su ko kuma ga ba shi da wata ni'ima kwata kwata to shine Allah madaukakin sarki yace bal aktaru ya ani al mushrikin bar wannan da su mushrikai la ya'lamuna ba su san cewa anna alhamdulillah ba san cewa godiya ga Allah take ba shine malamai suke cewa wa kafa aktaruhum bi dalika wal muradu jami'uhum an kwadanta yawan su da wannan kalmar amma abin da ake nufi duka dukkan su gaba ɗaya la ya'lamuna domin duk yadda mutum ya kai ga ilimin zamani amma bai san cewa Allah shi shi kadai cancanta abautawa ba ko da ya wuce farfesa ya zama emirates da ake faɗa amma bai san Allah shi cancanta abautawa ba a wannan babu ba a kira ta ilimi a gurin Allah domin ilimi ilimi na farko shine ka san Allah shi cancanta abautawa to shine Allah yake bal akbaru ay jami'uhum la ya'lamu dukkan su ba mu sani ba masu irin wannan ɗabi'a sai Allah yake وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو سل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم Allah madaukakin sarki ya kuma buga misali wa zaraban lahu masala Allah ya kuma buga misali nawa rajulai na mutane guda biyu ahaduhuma abqam ɗaya daga cikin su daidai ne la yaqdiru ala shay'in ba zai iya yin komai shi ba wa huwa kallu kallon ala maulahu shine da yability da wato yake faɗa shine kallo huwa kallon ala maulahu ya zama da yability wato shi ma zaune shi ma zaune ne shi ala maulahu ga ubangidansa baya komai la yaqdiru ala shay'in saboda haka ba shi da iko komai wa huwa kallon ala maulahu aina ma yi wajihu duk inda ya fuskantar da shi la ya ajiye khairi baya zuwa da kowane irin alheri shi ba duk da yake samuwa ba a dai raba ya ci kawai ya tashi to shi ne yake hal yastawi kin da ka dai ta wannan da aka yi magana a kansa kuwa da shi wa man ya amuru bil adil da wanda yake umarni da adil cewa abota Allah shi kadai wa huwa ala siratin mustaqim kuma yana kan hanya madaidaiciya za ka daidaita su daya ba za su zama ɗaya ba to shine Allah madaukakin sarki wato ya kara buga misali karo na biyu shine ba yadda za a daidaita wa'annan mutukar wato wannan abubuwan da aka buga a kansu a haka yake shine wa man huwa qalimun ala takallumi laiqun bil haqqi kai ka kwatanta wanda ba ya iya faɗa gaskiya da wanda yake iya zuwa ya furta da kuma yin amfani da ita ai ba za su zama ɗaya ba sai Allah yake ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير Allah madaukakin sarki yace walillahi ghaibus samawati wal ardi lalle abin da yake koyi a cikin sammai da karsai na Allah ne shi kadai shine lillahi wa suna cewa taqdimu ko taqdimu ma haqqu ta'khiru fi bil asr da abin da za a iya kamar da muka ja faɗa tun a suratul baqara lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala rabbi la iya cewa ma fis samawati wa ma fil ardi lahu amma da nuna ba su amma da hudun nan wani zai ne zuwa ya haddari wani ma yake da shi amma duk da gaba da gabatar da ita a farko yana nuna ba wanda yake shi ba to shi ne wallahi ghaibu samawati wal ardi lalle abin da ke koya a cikin samai da kai na Allah ne shi kadai wa ma amru sa'at shi al'amarin alkiyama kuwa ba komai bane illa kalam albasari ba ce kamar kibda wani ne ka san ba abin da ya bi wato ido sauri sai walkiya wanda za ka gani kuma za ka ga a baki za ka ga idan ka baka asara ba amma wani abu zai to idan ka sai ga idan ka yare saboda yake da yake da wato wato kaurin rizkar abu to ahuwa aqrabu kalani basar kamar kibda wani da haka kiyama za ka yi ahuwa aqrab ko kuma abin da ya fi wannan ma kusanci inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah ne iko ne akan komai mala yace fadin sa wani lahi gaibu samawati yace kad zakarna hu fi akhir hud a karshen suratul hud da muka biya a baya Allah ya ambata ka dalilin saukar wannan ayar Allah ku fara maka ta sa'alu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mata sa'a kafiran magarin ta zo ta cewa annabi alaihi salatu wa sallam yaushe ne tashi alkiyama tambaye da cewa annabi kenan yaushe ne tashi alkiyama sai Allah ya saukar da aya wallahi ghaibu samawati wal ardi ita alkiyama gaibi kuma sanin da yana gurin Allah abin da yake cikin zamai da kasai sanin da yana gurin Allah madaukakin sani sai Allah ya saukar da aya sai yake cewa wato wa ma amru sa'ati al'amarin alkiyama ya yi alkiyama ba komai bane illa kalamul basar ba sai kamar kyautawar ido shine wato annazaru bi sur'a kallon abu da wuce aw huwa aqrabu ko kuma wato abin da yake kusanci ma biye da wato abin da yake kusanci da wannan me huwa aqrabu dan malam muqaddil yake huwa asra'u abin da yake wannan sauri shine asra aqrabu din da Allah ya bada to shine Allah maka kwatin sarki yace inna Allah lalle ubangiji maka kwatin sarki ala kulli shay'in qadir me iko ne akan komai da kowa da komai sai Allah yake والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفعدة لعلكم تشكرون الله أمره كثير كثير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم Allah shi ne ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata. Imam Hamza yana jiyawa da kasara. Min buduri immi immi hadiku. Da shi da haka yake jiyawa. Allah shi ya fitar da ku daga cikin wato iyayenku mata. Sai ce la ta alamu ne sai a lokacin ba ku san komai ba. Shi yadda mutum ya zama mun ilimi yanzu lokacin da aka yi ba abin da ya sani. To shi ne Allah ya yake wa ja'ala lakum as-sam'a. Sannan shi ne ya sanya muku ji. Allah madaukakin sarki shi ya sanya muku ji bayan ji kuma ba wal absar da idanu gani wal afida da zukata la'allakum tashkuruna an yi muku haka ne ba wai dan kawai mutum ya rika kafa ba ba dan yayi godiya don wannan ni'imomi ne da ji da gani da zuciya wannan shi ne wato kan iya zuwa manyan tsoji na jikin dan adam wanda in dai suna nan to mutum yana nan da wato kusan saba'in bisa ɗari na gangar jikinsa. To saboda haka ko shakka babu idan Allah baka kucin sarki ya baka wa'annan lafiyayyu to wajibi ne ka yi masa godiya a kai. To shine Allah baka kucin sarki ya ce ya yi muku haka ne don ku gode masa ba wai don kawai wato ku kalle su ku yi shiru ba sai Allah ya ce ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Allah madaukakin sarki ya ce alam yarau kin ba sa duba ila tsayi zuwa ga tsuntsaye musakkaratin wanda aka hore su fi jawi samai a sasannin sama ma yunce ko wanda ba abu ne ke rike da su illa Allah in ba Allah ba inna fi zalika la ayati lalle cikin kallon tsuntsaye ka kalle su a sama kaga suna motsawa ka kai su kogo akwai ayoyi amma ba ga kowa ba illa li qaumin yu'minun sai ga mutanen da suka yi imani da Allah madaukakin sarki a cikin suratul mulk Allah madaukakin sarki cewa awalan yarau ila sayyi wa qawm safatin ko wa yaqbidna ma yusikuhunna illa rahman innahu bi kulli shay'in basir shin mutane ba sa duba zuwa ga tsuntsaye wanda ke a saman safatin bi daudau sun taho da gudu ga gaban bela musamman yan ba da ita yi su kusan ɗari sun yi dawwai nan shi ne za ka fi muna yara muna waka ko ta gaba kawa ta ta baya manya dan za ka sun tawo suna layi shi wannan ta wuce wannan ta dawo to saboda haka sun yi layi kuma suna wani abu bayan an tawo sai ga kawo waya ka zuwa sai ga sun kan ko ji ta da da buka buke inda ka nauka buka bukin ne da take motsa ya ka ta tsaya to yanzu ka kai ni sai Allah yake ma yin sai ko wannan ba mai rike su lokacin da suke motsawa da lokacin da ta tsaya da illa rahman in ba ubangiji a rahman ba Allah shi yake rike da su sai ce lau bi kulli shay'in basir lalle Allah baka bakin sarki ne gani ne ga kowa da komai to to shi ne malamin tafsiri musamman mai rajul azaan da ya zo sai yake cewa to wannan ayar ka duba mu'jiza ta alqur'ani ita tana magana ne akan jirgin sama domin an ce musakkara ce ababen horewa me aka hore mana jirgi domin jirgi ya an kwatanta da jiya tsuntsaye ne aka yi jirgi domin da fuka buki da kafafuwa komai da tsinin baki da jela za ga jirgi ba jirgi yana ne to saboda haka sai Allah ya fara kawo magana jirgi tun kafin a yi mu'jiza alqur'ani kenan da kuma mu'jizar annabawa to shin ba ta duba ila sai zuwa ga tsuntsu to wani irin tsuntsu abin da yake kwatan kwatan tsuntsu shine musakkara ce an hore muku banda horewa ta Allah kalli jirgi ne da yake amma sai a ce ma wannan a sabon ko sabon yana daukar mutum ɗari biyar da kaza gaba ɗaya mutane kuma lokacin da ya ja lodi a lokacin wayo fi zama didi in ba lodi sosai baya zama didi to lokacin da ya ja lodi lokacin ba mu zama didi to zo da aka sai ya tashi ga gaske da take da abu ke da shi ne koma ta to musakkara din Allah ya hore ma su mutum daya yana ta yin abubuwa lokacin da koya da aka samu matsala a wannan lokacin za ga duk yadda aka kai da abubuwan tsaro in Allah bai ga dama ba sai ya faɗo shekara ɗaya biyu baya ya ko jirgi ne ya faɗo har yanzu ba labarin sa har yanzu duk abubuwan tura sai rage yadda za su domin me rike sun ya naka ba da ba wani bature ba ce da wata na'ura ta sa ya daya wannan kawai an hore muku ne amma horewar sai zan yi ta yanzu lokaci daya shi za a ɗan saura da ake wanda zai ce tafiya mutum ya je Lagos daga nan zuwa Lagos sai a yi tambaya za a iya yin kasar ne zai hana da kasar zai a ce wai ai a minti kaza ya je ba shi ya san wahala da ya ja kar ka ɗauka wai sauƙi ne hawa jirgi sauƙi kawai eh da sauƙi ta wani gurin amma ba ta ko ina ba domin firgitin da mai hawa jirgi yake samu wani lokacin ya fi firgitin da mai shiga mota yake samu musamman ba ka taɓa hawa ba lokacin ka fara hawa da ka hau ya kada wani hakuri yake karan fari domin lokacin da zai tafi yayi fitsari saboda gaba ɗaya kai ka koma iska ko ko ya aka samu magana shi kenan idan ya zaki gubowa gaba takarda zai gubo gaba ɗaya kowa da kowa ai mun ga mutane lokacin da jirgin gwamnati ya faɗo an ta zuwa kallo al'umma annabi ta kalli wato yadda kudurar Allah ta ga wannan lokacin to saboda haka wannan abubuwa ne da ya kamata a kalla su ƙara wa mutane imani shine mutakkaratin da ababan horewa Allah ne ya hore duk yadda mutum ya zama kwararren pilot idan Allah ya tsire kawo tasirin sa ba ya da zai da jirgi sai ka ga ce abubuwa sun lalace ta waya ba kuma yadda za to amma saboda Allah ya hore shine mutakkaratin fi jawi samai a tararin zamaniya in Allah ya ga dama titin da zai wuce sai manta ya bada kai domin titina su ya yi a saman ba sai gaba ɗaya ya manta ya kasa kontrolin jirgin to shine ma yin shi wannan illa Allah da tsuntsaye da su kansu jiragen gaba ɗaya ba da yake sun ba Allah ba inna fi zalika la ayati cikin jirage na sama da kuma tsuntsaye akwai ayoyi da kaumin yu'minun daga mutanen da suke imani da Allah madaukakin sarki sai Allah yake والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأولادها ومن أصواتها وأودادها وأسعارها أساسا ومتاعا إلى حين Allah yake wallahu ja'ala lakum min buyutikum lallai ubangiji madaukakin sarki ya sanya muku min buyutikum daga gidajenku sakanin guraren nutsuwa mutum zai ku gane haka musamman yanzu lokacin damuna za ga lokacin da ruwa zai zubo in ba ka da gurin da za ka bace ba ka da gurin nutsuwa domin daga asukun ne domin wato wanda yake da gida za ga wato nutsuwarsa tana samuwa lokacin da hadari ya haɗu duk inda yake baya samun nutsuwa sai ya samu kansa a gida ko da yana da mota ba babur da ne ko keke ko a kafa nutsuwarsa tana samu zama cikakkiya ne da gida ko gida to shi Allah yake ya janya muku gidaje sakanan guraren nutsuwa bayan nan kuma idan ka shiga abin nutsuwa ta biyu shine za ka samu iyali a ciki domin gidan da babu kuma iyali nutsuwar ba ta da ta ba akwai matsala ko da ake kana da gida za ka je ka fage domin ka fage wata gida za ka yi ta zabga ruwa ranar wato ba abinci aka yi ta yi tun yamma har dare sai dai kana da rizo ka dafa shayi to kaga nutsuwar ba ta cika ba sannan idan kana da damuwa ba wanda za ka gaya wa shine Allah yake wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha domin ta zaka baka nutsuwa duk abin da ka koma shi da da matsala an kafa dana ta kwantar ma da hankali sai ta baka nutsuwa karo na biyu to ana ji zamu cikakkiyar nutsuwa kan mutum ya dauka iya shago kawai da gida shi kadai yake ba da nutsuwa sai an samu bangare na biyu to sai Allah madaukakin sarki yake wa ja'ala lakum min junudil an'am dama an ce sura ana kiranta suratul wato suratul ni'am ko sura ni'imomi domin ga ni'imomin nan Allah yana ta faɗa kaga wannan ni'ima bayan suratul nahl za ka iya karanta surar ni'imomi domin ta kunce waja'ala lakum min juludil an'am sannan Allah ya sanya muku daga fatocin wato al'an'am shine dabbobin gida ko kuma dabbobin da ake amfani da su ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعد اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين wayannan su ne al'anam jirudul anam kashi hudu da ake rubuta ko kuma wato guda takwas na nau'o'i hudu to shi Allah madaukakin sarki ce buyutan saboda haka an sanya muku fatocin ku fatocin su zama gidajen domin ana daukan fatar rakumi ko ta akuya ko ta rago a tara na su zai zanto ana yin tanti da ita shine buyutan yau maza alaikum lokacin da za ku yi wato tafiya wannan akwai an biya da kira'a bi ko yau ma za alaikum bi fatih da aini ana iya biya da haka kamar yadda ibn tafsir da nafiu da abu amr duk sun biya da fata atim da ayat da hamza da shidai duk sun biya kuma da sauri saboda haka yau ma za alaikum shine ruwaya da muka biya yanzu ta atim hadda an atim saboda haka sauran kuma da muka faɗa shine masu fataha a kai kamar yadda annahu ne da annahu na koraba za ka iya faɗarsa da fataha za ka iya faɗarsa da ita ha babba din za ka iya mata fataha za kuma ka iya mata sukuni saboda haka kowane lugata kowane aka biya yayi to shi ne yau maza'anukum lokacin da za ku yi tafiya kuna iya ɗauke ɗan tashin da kuka yi domin da fata kuka yi tsirayen da zai ku yi tafiya ne kamar yadda makiyaya suke wa yau man kama da lokacin da za ku tsaya a guri gurin da kuka je ku tsaya kuka yada zango sai a tsaya a buɗe wannan dan tantin da aka yi rumfa din ta bada wa min aswadiha ana amfani ne da ni aswadiha daga fatocin timaki shine aswa asufu fata da timaki akuya um rago da tinkiya shine timaki ko sannan wa ubadiha da kuma fatocin raquba raqumi da raguwa saboda haka shine aubadi wata ala da fatocin awaki bunsuru da akuya saboda haka kaga hukun nan gaba ɗaya yana magana ne akan me akan fada to shine Allah ya ce wannan gaba ɗaya a satan kuna da kansu a matsayin kayan dai ayi tabarma ayi kulu ayi abubuwa ne kama da wannan shine a satan kayan dai wa mata'an da kuna da kansu a matsayin ababen jin daɗi ila qili har zuwa wani lokaci Allah ya ɗauka sun sarki ya muku wannan har yanzu gidan gidajen sarakuna yana ga gaya musu dan tintu wannan fulan zai ga da fada a garin dubi saboda ko kuma a tsarin buzu buzu yanzu ne ba a yi da a masallatai na zamani amma da za ka ji shine shimfiɗa saboda haka da buzu da kuma shimfiɗa wanda zai kama da irin wannan kasuwa ta fada to shine Allah madaukakin sarki ya ceto kayan ɗaki suke da kansa wa kuma kayan jin daɗi ne ila in har zuwa wani lokaci sai Allah yake والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك
Allah yake wallahu ja'ala lakum lalle ubangiji shi ya sanya muku ko kuma khalaqa lakum shi ya halitta muku mimma khalaqa ko kuma ya sanya muku mimma khalaqa dangane da ababen da ya halitta zilala wadanda za ku rika fakewa ku samu inuwa a jikin shine wasu malamai suka ce kamar wato bijiyu da abin da ya kama da shi ne zai mutum ya je ya rage a ƙarƙashin mulki a lokacin da ake zagaggen rana irin yanzu kenan to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wa ja'ala lakum min al-jibali sannan ya sanya muku daga duwatsu a sunanan mafaka sai ga mutum ya yi ɗaki ko kuma ya je ya samu dan guri da zai fake a matsayin ɗaki a jikin dutse wa ja'ala lakum sarabi sannan Allah ya sanya muku tufafi idan a wannan lokacin ta hanyar wayancan wato ni'imomin da Allah ya muku sai sanya ku ku rika samun tufafi da kikumul aura wanda za ka kare ku daga zafi ai za ka yanzu da zafin nan kowa kokari ya akwai kayan da suka zo in dai ba matsala ba za ka na kallon su ba za ba domin ka san wani abu ne wani zafi ne zai kuma karuwa a kan sai dai damuna ta zuwa fara gani gari ya fara gani zai ga kajan yusa amma akwai kayan da ko ba ka da kayan ka da turu su kake a cikin durowa saboda haka a saboda ne akwai kayan da za ka sa wanda zafi da zai dame ka ba marasa nauyi to shine yake wato ta kuma al'aura ba da wannan jiri shi ke cewa me za Allah bai ce wal banza ba da sanyi aka ce saboda shi yafi yawa a wannan lokaci har yanzu a Saudi Arabia ko kasashe irin nasu ai za ka zafi ya fi yawa domin Abdullahi da Abbas an tambaye shi kankara yake wani abu ne bari bai san ba domin su sun fi sanin zafi kankara ba ta tantance yake wani abu ne ne bari kamar sole mai dan kauri ne kaza amma bai san kankara ba to kaga saboda ne jiwa da yake cewa sai ka kaddara wal balda da sanyi shi ma lokacin sanyi sai ga mutum yana ɗebo kaya na auduga masu kauri yana sakawa a jikin sa dan kare shi daga daga daga sanyi don ka zo tafsiri sai ka kaddara do duk din ne tsakanin zafi da sanyi duka Allah shi yake ba ku kariya ta hanyar tufafi kuma kuke sanin wanda tufafi ya kamata a sa akwai ba da manta lokacin da muka yi aiki a Bagwalada a Abuja ake daidai irin wannan lokacin ana zafi wani muke jira ne ya ce ayin zafi ya zafi ya ce kaga wannan garin ya ce mutum ne zai zo hawa ta ba kawai ya sa zai ba inda za shi kawai shi ne ya zaga da shi na naira ɗaya ne kawai saboda zafi eh zai ja ita daga shi zai zai kawai a zaga da shi na naira ɗari a cikin gari da dare budan ba da rana ba da dare kawai ya ja ita yanzu da aka kaga wato Allah madaukakin sarki wayan abubuwan da yake za ka iya bawa kanka kariya ta wata hanya ni'imar ta hanyar saka kaya ko ta hanyar fadewa a wani guri kamar ta wajen abu kwana akwai abokin da na sai ne yana lecture a a wata university lokacin din yaje ya dawo da gobe dan wani da rijiya lemu ina da lokacin yana koyarwa karkashin su dai idan ya je dawo irin wannan lokacin ya gyara shi kawai sai ya zarje festival da ranar idan ya je zauna kawai wani izin zai ya ya ga minti arba'in ko awa ɗaya zai dawo ya tawo gida to haka yake in an magana ce shi ma da zaki zai ba kuma yin da ban ya zauna ya gama hutun da ya ja isa sai kawai dauko jaka ce yau to da wani yace in ya dawo gida ne go nan zafin yau gida gida yace ai ofin zai gida yace ba inda gurin kashewa amma in ya je ya wancan sanyi bayan ya gama to da ya fito ne zai gida zai zikirce da ya koma noma Allah mun gode wa to shine Allah wa daukakin sarki yake ga mana cewa wata rabi da tufafin da dakinkun ba saku suke kare ku lokacin yaki ko kuma lokacin wani abu da yake ba sai yaki kawai akwai rigar da zaka rinka gani a zinadinai zaka rin gobara ta tashi irin su sauye zuwa ya kawai sai a sa wata riga da an sa annan riga cikin wuta ake shiga za ta kare su daga wutar ba za ta rasu ba babu a Najeriya ko a wasu sau da haka ita wannan suke sa za ka gani kasashen larabawa da kasashen turai in dai ana gobara kawai sai a nan da mata kaga ta kinkun ba ta kauce ko kuma idan za a fita yaki riga da ake za bullet proof ko mota bullet proof shine ta kinkun ba ta kauce tana kare ku daga irin wato wannan abubuwan da kuke samu na wahala da kunci ko kuma a cikin da kike yi wanda zai bada garkuwa da ake yadda za ta bada kariya an hago wani abu kaga shi ma da kikun ba ta ku ko duwatsu da za a je ko ka ga yan sanda a wallahi Najeriya akwai suna bada kariya da abubuwa a hannun su biyar to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa kadhalika yutimmu ni'matahu alaikum kamar haka ne Allah yake cika ni'imomin sa akan ku ta hanyar lissafo muku yana abubuwan ɗaya bayan ɗaya amma da yasa la'allakum tuslimuna don ku musulunta ba kawai labari yake bayarwa ba mu miƙa wuya mu musulunta mu yadda lalle wanda yayi wannan ni'imomin shi kadai yake jinta abotawa ba wai kawai don a kotar da mu labari ba sai Allah yake فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين نعم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون Allah yake duk ni'imomin nan da ya lissafo fa in tawallau idan har kuka juya baya asali fa in tawallau ne idan kuka juya baya fa inna ma alaikal balagul mubin kadai abin da yake gare ka al balagu ake ga Allah alaihi salatu wasalam itarwa al mubin wa bayyana ba abin da ya ba zabi da su kaga ya musu da kidi rabu shikenan kai dai su tar kau ka tara da ba ne ta alaika hudawu innaka la tahdi man ahbabta shiriyar tana hannun Allah madaukakin sarki shi yake Allah alaihi salatu wasalam itarwa wa ma alaina illa al balagul mubin saboda haka isarwa ce ga annabi alaihi salatu wasalam sai Allah yake yin ta ya arifuna ne Allah saboda sun san ni'imomin Allah sun bayyinke runa sannan suna mutanta su suna karyata su wa aktaruhum al-kafiru mabiya yawan su kafirai ne masu irin wannan ai idan masu faɗa wannan ne a wato jami'uhum al-kafiru ne kenan in dai dukan su ne irin wancan ta bayi idan kuma wanda suka musulunta wasu musulunta daga baya to sai a ce mafiya yawan su wanda ba su musulunta ba suka karya da nimomin ko shakka babu kafirai ne sai Allah yake
ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون Allah madaukakin sarki yace wa yauma ai uskuru kutila ko katina lokacin da nab'atu min kulli ummatin shahida za mu tasar wa kowace al'umma mai bada shaida a kanta kowace al'umma domin kun san za a je ranar alkiyama mutanen annabi Nuhu ce wallahi bai taɓa zuwa ba ko kin zama da gani ba saboda ƙarya ce wallahi bai wa'azi ba ƙarya ne ba ta san shi ba ba yace na zo rika muku gida gida ce wallahi ba ka zo ba Allah ya san sun zo amma zai ce to waye zai daka waye zai daka ina Allah ya ce kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna rasulu 'alaykum shahida fa kayfa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika 'ala ha'ula'i shahida saboda haka sai ce a ce wa ji da ke al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin mun bi a surat nuh inna arsalna nuhan ila qaumihi zuwa ga mun bi a san mun san cewa nan ya zo ni da auku qaumi lailan wa nahara balam yadirhum du'ai wa inni kullama da'awtu litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum Allah ba ya rika ba cewa ko da kun ne ma ce ne ma izini واستكبروا ثيابهم وأقروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم في مسير آية سورة الغباية مسير قرية سيتي والله يا أبو سيتي شنو to kowace al'umma da za ta yi mutu mu za mu ba da shaida a kanta domin mun biya mu za mu ba da shaida a kanta to ita Allah ya ce ka tuna lokacin da za mu zo da kowace al'umma kai ma mu zo da kai a matsayin shaida cewa ga nan alan nan ladina ursila ilayhi na rantsi da zafi na sai na tambayi waɗanda aka aiko musu wala nan alan nan mursalin kuma ina rantsuwa da zafi na waɗanda muka aiko din su ba sai mun jike saboda haka kowanne bangare Allah madaukakin sarki zai tambaya shi da lokacin da annaba ne za su zara ne yace Abdullahi dan Mas'ud ya biya masa suratul nisa ya zo yana biya wa yana biya ta tun daga aya ta farko yana zuwa aya ta 41 wannan fa kai bai zaji ina min kulli ummatin bi shahid eh dai da annabi da kuka yana hasbuka hasbu ya yi ka ka ya yi ka hasbu shine ba ne ke to a cikin an gaba qur'ani hasbuka hasbuka da ake shi kana so ka biyo dalibi ya ita sai a ce hasbu ko kuma kawai yanzu rubin shine wa aka samu gabani wani suka ta yi ce da rakan lawal azu gabani kenan aka ce mai dalilin ku suka ce Allah ya ce kun da rakan Allah a cikin surar surar Ali Imran kun ga shi ba islami ba wuri da rigima ba in mutum ya gama karatu yanzu bai ce sadaka Allah alim ba laifi yayi ba domin babu ita an fahimta da kyau ko wanda yake a kai shi kuma fahimta ya iri ta hadi ya azura ta ali imran shikenan kul sadaka Allah ku ce lalle Allah ya yarda da ku sadaka Allah wa abi to saboda haka wannan shi ne annabi alaihi salatu wasalam nan da ne yake da saboda girman aya cewa Allah madaukakin sarki ya ce kowane annabi ya tambaye shi to shine Allah yake ka tuna lokacin da zamu tashi kowace al'umma wato ni kulli ummatin shahida kowace al'umma zamu taso mata da shaidata kowace al'umma shine shahida sannan kuma sun bala'i udalu lil ladina kafaru sannan ba za a ba izini ga waɗanda ga waɗanda wato suka kafirta ba wala hum yusta'adabun ba kuma za a nemi wala yudlamu minhum an yarji'u ila ma amara Allah bihi ba za ne musu komo duniya su yi abin da Allah ya umarci tun a duniya suka ki ba shi ne wala mu ka ta shi ne wala yu danu lahu fa ya atadiru ba za a ba shi ne wannan da su ba da hanjari su rika cewa ai wallahi kaza kaza kaza akwai lokacin da za a zo a kama mutum ba ma a neman mu bayani kawai hukunci za a yi ba to haka Allah ya mutu ba a neman hanjari domin an san bai suka yi domin an fi magana ba har ya zaki saboda haka wala yu danu lahu fa ya atadiru wani yawon injilin mukalli ba za a nemi wato ba za a ba su izini ba ballan kana su ba da hanzari na ƙarya to shi ne Allah madaukakin sarki yake wala hu ta akabu ba kuma za a nemi su koma duniya su gyara duk wanda bai gyara a nan ba to ya san me zai domin duniya wato duniya guri ne na yin ayyuka lahira kuma gurin ganin ayyuka abin da kai ne ganin abin da kai ne shi ne malaman gaba da suke cewa kowa yana da gida biyu kowa yana da gida biyu da ɗaya a nan da ɗaya a can duk wanda ka gani kuma a duniya ma idan yayi sabon gida mai ɗaki uku yanzu yake da shi a unguwar gandun albasa sai Allah ya ba shi dukiya ya wani ne wato gida ne apartment guda hudu ma daban-daban ƙatotin gida gari guda sai ya jambulo don Allah ya da an gaba bai koma bai gaba gyara su ba domin wannan za a dauki na gandu a kan sau hudu ko biyar a can kuma kowa yana da an ga irin cikin sa'ada ta duniya an an annabi an ga zuwa ya ce Allah ya baka gida da gari ya lotattar gida abubuwa hudu da annabi ya faɗa arba'un min sa'ada sai da ciki ne a yadda albaitul wasi gida ya lotattar saboda haka to sai ya zanto kaga ba inda za a yi ko ba san sai dai idan har ya san cewa wancan gidan ba abin da aka idan ya san cewa wancan gidan ko katanga babu sannan ba kwano ba rufi ba karabe koma ba zai koma ba amma nan da idan ya gama ziyara ta za ga har ga ya jama'a yake zai koma sabon gida da Allah ya sa shi addu'a to wanda kaga yana cin tafiya lahira to ya san bai jira gidan lahira gidan ka na lahira ka san ko kanti ba ba ba ka ganga ba ko ba za ka so ka tafi ba amma wanda yake gyara lahirarsa to sai dai kawai wato takaici na samu cewa an zaba amma gidan lahira in san ya buwan san da yasa zaka je annabi alaihi salatu wasallam yana cewa wa bi alif mauta rahatan lana min kulli shay Allah ka kai mutuwa da zama hutu a gare mu don abin da ake fata ce idan ta zama hutu kawai sai dai jimani da take cikin sabo an saba wanda baya da yanzu ba a ganin sa shi ne Allah madaukakin sarki ce to ba wanda za a nema ya koma lahira ya dawo duniya ya gyara ayyukansa in baka yi anan ba babu dawowa Allah ya mu dace sai Allah yake وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ Allah madaukakin sarki yace wa idza ra'a alladhina zalamu al'azaba da zaran wannan da suke zalunci sun ga azaba ido biyu kurukuru to Allah yake wala yukhaffafu anhum ganin ta ba zai za a sauƙaƙa musu ba wala hum yunzaruna kuma ba za a saurara musu ba dan da za a fara gabo da ana azabtar da su sai Allah yake وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِهِ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ الله يجي وإذا رأى الذين أشركوا shuraka'ahum da zarar waɗanda suke shirka sun ga abokan tarayya waɗanda suka rika sanya sanyawa a matsayin alloli ba Allah ba da zarar sun ga su qalu ya ce rabbana ya ubangijin mu haula shuraka'una wayannan su ne abokan tarayya mu alladina kunna nad'u min duni waɗanda muke kira ba kai ba su muka rika kira a duniya ba kai ba fa alqaw ilayhim alqawla su kuma wanda aka rika kira din sai su mai musu da martani cewa innakum lakadibun ayya kuke yi makaryata ba mu kuka rika kira ba ku dai ne waɗanda kuke kira to ji da Allah din a duniya yake mana wa'azi cewa wai zan babaran bara inta ba ran alladina tudi'u min alladina tabu wara'u al'azab wa qad da'at bihim al'asbab وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا الله يجي كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار tun da Allah ya bada wannan labarin wayannan da kuke rikewa a lahira za ku barin bara kuna faɗa suna faɗa to me yasa za ka rike su a duniya ka kyale su saboda haka su ka karfe kyale su ka kama Allah madaukakin sarki domin wayannan za ma su karyata ka sai su ba zan wannan magana ba domin dama akwai wanda sun yi baran baratu a duniya waɗanda ake ɗauka a matsayin shuraka kashi biyu ne akwai wanda sun yarda akwai wanda sun a duniya sun yi baran baratu da Allah ya ce innal ladina sabaqat minna al-husna ulaika anha mubadun suratul anbiya wanda wato Allah domin Allah mun lokacin sarki ya ya faɗa cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun da ku da waɗanda kuke bauta wa gaba ɗayan ku kira da jahannama su dai Allah ya inna allazina sabaqat min al-rusul amma wanda kalmomin muka gaba da akan ku su za a nisan ta da ita zuwa annabi Isa alaihi salam da mala'iku don ba da ita zuwa an ta kulce lillahi taqi duni wa ummi ilahi min dunillah قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حقا إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ma kuntu lahu illa ma amartani bi ila akhir al-aya kaga yayi baramba tun a duniya shi yake ba jiwa abin da yake bauta ya bani isra'ila abdullah rabbi wa rabbukum aka yi daga ya mutu ya ku bani isra'ila ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijin kaga ya fita shi za ka ji a ta tarbiyya a duniya an kai iyayenka sai bayan ka mutu yaro ya banta yi Allah ba zai ka ba ka ba tunda ka yi iyayenka amma in ba kai ba aka yi aka bawa kamar tsazina ya labda a wata makaranta a nan Hausawa wata bai Allah da ke wata tambaya ta na tausaya mata kwarai da gaske tace malam na yi magana kan tabar kwarewar tarbiyya tace malam da Allah ya rika jan hankalin maza suna sun sakar mana raga bayan aka ba ta ce wallahi tace wani abubuwa da kawo na tarbiyya da sauransu tace maza da sun bar mana komai tace ina da ya ka ganna nan mata da maza tace amma abubuwan nan da ka faɗa wasu da yawa na rasa yadda zan yi din tace kuma baban shi yana kallo ba ma ya ce yana abin da take ke saboda haka nace wallahi muna faɗa jan hankali ne a yi cewa maza da waiwa wasu sun sake wato tarbiyya sun bawa mata sai abin da suke so ba ruwan su to mutum cewa kamar yadda Sheikh Usman Dan Godiyo yake faɗa wallahi ba wanda zai shiga aljanna yana da ƴaƴa tara goma bai ba su tarbiyya ba bai zo wuce aljanna suna da bai ta wallahi babu wanda yake da Allah sai ka an tambaye ka cewa tarbiyyar da Allah yake kai musu dai shi ne nake a musu dazun nake cewa kun ga shi ka musulunci bai hana fulanin ba dan tarbiyya ka ji tsara fulanin amma ba wai kawai don iya tsarin kai ne ya riga ce kai ya bi za ka yi duniya ba ba wannan ba dan ka ba tarbiyya ya halatta a musulunci amma kawai a ta zuwa ƴaƴa kamar ƴaƴan zomaye a ba tarbiyya ba ma da ka san zomo ne akwai da yayi wa a wata sau biyu to akwai wanda duk shekara yake yayiwa kuma ya ce ba su tarbiyya duk shekara akwai wanda za ka tana shayarwa tana da juna biyu akwai su to amma ba ruwan da abin da ya shafi tarbiyya kuma wannan tarbiyyar wallahi al'azim sai Allah ya tambayi kowa ai Allah ya ruwa ku da kuma alaikum nara ku kiyaye kawunan ku da iyalan ku daga shiga wuta wa qudu annatu wal hijara don makamashin wuta shi mutane da duwar saboda haka wannan hakki ne akan mu iyaye a sani cewa duk wanda Allah ya baki ana to ya baki amana kuma zai tambaye shi akan amana da ya dora masa abin da kai abin da kai za ga mutum ya bude shago yanzu shago ya sa yaro wanda zai rika kula mara Allah ya yarda za ga yana bibiya akai akai ko sai ya cinye maka kuɗi amma yaron da zai kwana biyu baya gidan bai sani ba akwai yaron da ake gaya mun jiya aka ce wani kwanan sa uku baya gida amma wani baban sa bai sani ba wallahi tsakar baban sa bai jiya ne mai sai ka je na jiya jiya ne da kai jiya sai jiya cewa da Allah ba ku gona na gobe ban da da bayan sa ba saboda dukiya ce amma dan cikin sa ba ruwan sa to kaga wannan tarbiyya da sai Allah ya tambaya yaya kai shi da lokacin da wani ya kai daga tiya wani ya kai kara cewa dan zaba ya mabiyayya kamar sai na Umar ya dan sai na Umar sai ba ji kai ba ji na kai ba ji biyayya ya ce haka ne ya amiral mu'minin yace to me dalilin ka yace dalili na farko shine an ce za wato damar wa ƴaƴa in za a samu damar wa ƴaƴa ɗaukar tuji a samun musu wata ne yace dai ta ga aure ba ba ta karo ya aure ita ta yi yace sannan abu na biyu an ce a sa suna mai kyau yace sunan tsuntsu ya sa ba sannan abu na uku an ce a bani tarbiyya yace bai taɓa zana makaranta ba sai na umar ya biyo kalle ya ce to ake ne kun kai shikenan yara nan ko mu yanzu a Islamiyya ina da yaran da yanzu zan kawo muku su da yawa na rance da Allah su suka kakan mala ali zai da ni akwai nan da wani yaro yake na kalle shi na kuma kallon ya zo wuce na ce ka kawai saboda ina jin tsoro kai ba a raka jayayya wallahi kuma ya ji ne muka ce kawai wa zai gari ko bayan kwana biyu sai zo yake yana zai shiga makarantar ne ta ce na maka bakanka ya yi shiru na iya yanka nake ya yi mai shiru ina ya yi wallahi da na gaje zai kuka sai zai ce gobe ka zo yanzu yana ne yana zuwa makarantar muna nan da su wanda za a gansu ire-iren su suke kasan saboda abun wasu ko dama wanda ba su da wannan gashin sai dai yaro ko ba harkar jayi jayi ko ba wani abubuwa da wannan muna nan da su saboda haka iyaye su sani cewa ba kawai zuwa yaya wai sai mutum ya yi magana sai ya annabi ya ce ko ya aure su a yaba dan iska yake a goma ba su yake a haiba ba tazawwajin wajudar wani sai ga mutum ya rike hadisin daidai ba daidai ba kawai ba su ake nufi ba ba tare da yuri yu annabi yake a tara ba na biyan yi kaya ake bukata waɗanda annabi zai alfahari da su ake magana ba ku san cewa akwai waɗanda za a zo gaba annabi annabi ya kore su ba mala'iku ne ma za su baka sai su ku yi nan ku bar gurin yadda za ka an je taruwa na koro wata a ce kai wa ake gaba to haka mala'iku za su yi wata Allah su rika kuma gurin dan ba gurin su bane ba shi da tarbiyyar da za su iya tsayawa a gurin saboda haka lallai wajibi ne haƙƙi ne akan iyaye idan Allah maka cikin sarki ya baka nauyi to ka kula da wannan nauyi idan bayan kawo duniya yaro ya canja ba yadda za ka yi annabi ruhu ba Allah ya jarrabe shi shikenan saboda haka amma ka yi iyaye ka Allah ya gani wa kulli amadu fa sayyara Allahu amala kuma rasuluhu wal mu'min mutane ba su ba da shaida cewa wannan mutum ne kirki ne kuma baya wasa amma bayan mutuwa ka kalli yadda wani ya koma shikenan ai kamar yadda ake faɗa ne sai da cikin kora din mu manyan malaman Qur'ani a duniya za ka yasa bayan mutuwar da ta koma waka a cikin Qur'ani a nan kuna jin muna jin kasadin sa amma za ka ita koma waka ta koma irin waƙoƙin nan na Larabawa ya kinkan da suke ragara ta shiga ta rashin mutunci haka take tana nan kuma na faɗi sunan ta san ta baban ta ƙari ne wani malami yace idan ya ganta kuka yake sawa yace saboda yana zuwa lokacin da baban shi yake zaune a harami yana zai Qur'ani mutane na kuka amma ba murya Allah ya bada kikkiawar murya biyu mutu kawai da koma maka kafin ya mutu fatara karama shi da shi da haddace alqur'ani shekara bakwai amma wallahi wani ya zo yau da reta a irin mutanen mazaɗin nan kawai ta juyi Allah ka ga ba zai taje shi ya ce dan me ba domin ya riga ya bada abin da zai iya duniya ba ta ce da cewa yayin ga masu tarbiyya ne dai bayan ya mutu ta juye saboda za ta samu kuɗi sai kaza sai kaza Allah ya kiyaye mu to shi Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa to abin da zai faru kenan wato dangane da wa'annan fa alqawl ilayhim alqawla sai su je ba muku magana sai innakum lakadibun kariya kuke kaji aya gaba na'am وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah madaukakin sarki ya ce wa alƙau ila Allah yawma idin salam za ji wato jefa maganganu na saranda zuwa ga ubangiji a lokacin da ya ubangiji mun mun yadda duk mun musulunta duka sai Allah ya ce wa dalla anhum ma kanu yaftaru abinda suka kasance suna kirkira kuma ya bace musu tun daga shi yanzu suna jin imani a lokacin da ba zai yi ba ba zai amfani da su ba domin imani yana amfani ne daidai lokacin da mutum ya yi kafin rana ta bullo ta inda take wato ta ta inda take faduwa sai Allah ya ce الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب زدناهم فوق العذاب بما كانوا يكفرون
زدناهم عذابا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكفرون نعم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين Allah ya ce allazina kafaru lallai waɗanda suka kafirta wa saddu an sabilillah suke toke hanyoyin Allah madaukakin sarki duk inda za su ga wato musulunci ne kan kama da rika kokarin kare ta hanyar kashe kuɗaɗe da kuma wajen shi iri iri sai Allah ya ce jidna mu azaba ranar alkiyama za mu ƙara musu azaba fawqal azabi akan azabar da za a yi musu sai an daɗa musu wata saboda mai bi ma kanu yusidu da saboda abin da suka kasance suna barna da giyaban kasa ya Allah yake wayo mana ba su fi kulli umma ku tuna ranar da zamu tafi kowace al'umma zamu tayar da kowace al'umma shahidan da zama wato zamu tayar da kowace al'umma shahidan mu tayar mata da shaida alaihim akan su min anfusihim daga cikin su shine annabawan da za a fitar kowace al'umma annabin da ne zai ba da shaida akan ta shine min anfusihim sai Allah yake wajina bika shahidan ala haula sannan kai ma mu zo da kai shaida akan waɗannan buke ne shine ayat da muka kawo da ga suratul nisa fa kaifa idza jina min kulli umma min kulli ummatin bi shahidin wa ila bika ala haula shahida saboda haka haka zai faru sai Allah madaukakin sarki yake ce um wa nazzalna alayka alkitaba sannan mun tattaukar maka da alkitaba alqur'ani tibyana da kulli sai dai ne bayanin komai wa hudan kuma ya zama shari'a wa rahmatu ya zama jin kai wa bushra lil muslimin sannan ya zanto bajara ce lil muslimin ga musulmai waɗanda suka mi kauya ko jaka babu ne ya kamata mu tsaya da Allah ya ba da aliyu ya kamata a ce mu raba karatun biyu mu ga za mu iya ko muka ce za mu rike duk mun rike karatu suka banda wannan amma dai ban sani ko za mu iya hakuri mu fara ba sati mai zuwa wani satin an gaba sura gaba daya amma ni lafiya ke ne na gaji wallahi wai oh to kuma dai ana bukata a dan huta din so amma dai ni ma na so a ce mun kara da sura haka yanzu rubu'i biyu ya ya rage inna la ya'muru bil adli wal ihsan kana ya alƙawari in kara gajiya ina ga wata kila da ta buƙaru yau da Allah madaukakin sarki ya kai mu bayan sallah abubuwan da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya bamu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana muna da kuma ubangiji da sunayen sa kyawawa da sufofin sa maɗaukaka da abubuwan da muka faɗa na alkhairi Allah ya bamu ladansa wanda muka yi kurakurai Allah ya bamu ikon gyarawa ya yafe mana waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i Allah maɗaukakin sarki ka san su Allah ka biya musu bukatu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata ibada da za mu shiga ta azumi Allah madaukakin sarki ka ba mu wato ikon shiga ta cikin lafiya da cikin lafiya Allah ka ba mu ikon bauta ma a wannan kwanaki wata albarka Allah ka sa muna cikin waɗanda za a yanka a wannan kwanaki wata albarka yana da kowa ubangiji da sunayen sa kyawawa duk waɗanda ke cikin kunci Allah ka yaye mu kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata Allahumma amina fi awtanina wa aslih a'immatana wa lat umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wa tawaffaka ya rabbal alamin وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ايوه ايوه